الله وعلى عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safiur Rahman al-mubarakfuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala ina ga ko za a kashe wannan ku bar waɗannan ku kashe na sama saboda yana sa zaki na a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a darasi na 47 haka ne ko? المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة majalisan da aka kulla aka yi shawara domin a kange alhazan da za su zo a shekarar gabarin sauraron da'awan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda a zamanin jahiliya suna da aikin haji irin nasu annabi ma an haife shi ya samu suna aikin haji irin nasu saboda haka abin da ɗaɗɗaya ne tun lokacin da annabi ibrahim salam da ɗansa annabi ismail da suka kammala ginin ɗakin kaba sai allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni da ya yi kuwa shine wa'azin fil nasi bil hajji aka ce ka yi kuwa a cikin mutane da ziyartar wannan ɗaki duk wanda ya amsa zai je wanda bai amsa ba kuma yana ji amma bai amsa ba ba zai je ba haka malamai suke fassarawa duk da kasancewa idan ka yi tunani a wani lokaci ne aka yi wannan yekuwa kai ma baka sani ba to abin yana cikin kaddara ne in Allah ya kaddara za ka je to ka amsa idan ba za ka je ba to ba ka amsa ba to don haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai kamar shekara uku ko hudu yana wa'azi a boye kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bashi umarnin cewa wa anzir ashiratakal aqrabin ka fara gargadi wa danginka na kusa mun yi bayanin yadda manzon Allah ya tara danginsa na kusa kuma ya musu bayani sannan kuma aka zo aka ce fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikeen ka tsage gaskiya ka fito fili ka fada komai ta fanjama fanjam ko menene zai faru ya faru ko manzo Allah ya fito fili ya fada sai da aka wayi gare a cikin makka babu gidan da ba a samu labarin manzanci da annabcin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a lokacin an samu waɗanda suka karbi addinin Allah amma da yawa a boye suna boyewa saboda gudun abin da zai je dawo to yanzu tun da garin makka kowa ya riga ya samu wannan labari kuma ga lokacin aikin hajji ya zo to duk bakon da ya zo garin makka labari zai isa zuwa gare shi ga kasuwanni da yawa waɗanda ake cin kasuwannin a lokacin aikin hajjin jahiliya to shine suka zauna suka yi shawara suka ce wani mataki ya kamata su ɗauka idan baƙi suka zo suka yi musu tambaya amsan da za su bayar domin kada a samu saɓani. Su faɗi kalma guda ɗaya a kan annabi, in an ce wawa ne, to kowa ya ce wawa ne, in an ce mahaukaci ne, kowa ya ce mahaukaci ne, idan an ce mawaƙi ne, kowa ya ce mawaƙi ne, wato yadda za su katsara ki. Da su sun shirya ma wannan. Idan ka duba za ka ga an daɗe, ana mitin, ana kashe kuɗi, ana ɓata lokaci domin a karya gaskiya amma gaskiya ba ta karewa sai dai mutane su gagara aiki da ita yanzu ko addini ne na gaskiya in aka ce Qur'ani hadisi fassarar malaman kwarai kowa ya san gaskiya kowa ya san gaskiya in za ka zo ka yi bayani wa mutane na tatsuniya za su gane shafa labarin shuni za su gane idan ma hanjin jimina ne za ka faɗa za su gane akwai na ci akwai na zubarwa to da suka zauna suka yi mitin sai suka samu rikici a tsakaninsu shi annabin nan duk bakon da ya zo za a ce masa mahaukaci ne in yaje ya je kusa da annabin ya gaba hauka yake dauke da ita ba zai ce manyan mutanen garin nan ƙarya suke yi makaryata ne su kuma a wancan lokaci talaka ko ƙaramin mutum shi fa baya jin nauyi wajen rike gaskiya in yana so ya rike gaskiya ko kana da rawani dubu ne in dai baka yi gaskiya ba zai ce maka ba gaskiya ba ne ba abin da ya dame shi idan aka ce annabi mawaƙi ne sai aka samu masu ilimin waka suka zo suka saurari karatun Kur'ani ko suka saurari hadisansa sai suka ji ba waƙoƙi ba ne to za su ƙaryata manyan da suka ce mawaƙi ne balle boka kun san boka ba ya surutu da yawa eh a ka'ida boka ba ya surutu da yawa ban sani ba ko liman da ya ƙarin bayani eh to akwai waɗanda suke cewa ai annabi boka ne tunda suna ganin yana faɗin abubuwa waɗanda suke boye yana ta'ammuli da aljanu kenan to idan baki suka shigo aka ce ai boka ne sai suka zo kusa da shi suka fahimci cewa shi ba boka bane to za su karyata manyan makka su kuma akan a karyata su to gara su yi shiru abin su shi babban mutum baya son wulakanci baya son a kaskanta shi baya son abin da zai zubar da mutuncinsa a da amma ba a yanzu ba. To don haka shi ne aka kawo mana abin da ya faru labarin abin da ya faru. Wa khilala hadhihi al-ayyam a cikin waɗannan kwanaki na bayyana da awan annabi a hamma quraishan amrun akhar ya dami quraishawa na al'amari daban wa zalika anna al-jahra bid-da'wa saboda bayyana da'awan annabi lam yamdi alaihi illa ayya ba a samu waɗansu kwanaki ba sai ‘yan kaɗan aw ashhurun ma'duda ko watannin da za a iya lissafawa hatta ƙaro ba mausimul hajji har lokacin hajji ya gabato dab da za a yi aikin hajji ai kamar yanzu ne yanzu saura sati nawa hau arfa ai na yi tsammanin kun yi gaba saura sati biyu kacal kun ga karatunmu ya dace da ainihin zamanin ina jin nan da sati biyu za a hau arfa daga nan kuma sai sallar lafiya to saboda haka kurai shawa hankalinsu ya tashi tunda sun san baƙi da yawa za su zo makka to ya za su yi su toshe da awan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa arafat quraishun kuma quraishawa sun gane anna wufud al-arabi wato tawagogi na larabawa ta taqaddimu alaihim za su zo birnin makka fara'at annahu la budda min kalimatin yaqulunaha lil arab saboda haka suna son su samu kalma guda ɗaya da za su faɗa ma sauran larabawa baki masu shigowa gari fi sha'ani muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da sha'anin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta la yakuna li da'watihi atharun fi nufusil arab su suna son su faɗi wannan magana ce guda ɗaya ta yadda da'awar annabi ba za ta samu tasiri a cikin zukatan larabawa ba fajama'u ila al-walid ibn al-mughira sai suka taru a majalisan al-walid ibn al-mughira kaman a ce falansa eh saboda manyan mutane kananan falo suke ko manya manya wannan tun shekaru dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu duk wanda ya samu dama baya karamin ɗaki baya karamin falo baya karamin ɗaki wa matarsa ko mai yayansa in ka ga an yi matsatsen waje to babu ne limamai nawa malamai nawa suna cikin gari suna cikin matsatsi da suka samu dama suka koma jiyare ko suka sai gidajen makwabtansu suka faɗaɗa aka yi ciko suka daga gida ya yi tudu wannan ba da biyu na yi ba so zama da haka duk wanda ya samu dama da yakan yi amfani da damansa kuma musulunci bai hana ka ba eh in dai ka samu dama ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka zauna a waje mai kyau ka yi mu'amala da abu mai kyau yadda za ka bauta wa Allah bauta mai kyau abinda ake so ke amma idan mutum ya kasance baya da shi ko kuma kana da shi sai ka ci abincin da zai soke ka a ciki ba za ka yi ruku'u mai kyau ba ba za ka yi sujada mai kyau ba azumi ma ba za ka iya yin mai kyau ba saboda idan yunwa ta dame ka ko cikin ka na kuka wani yana taba ka za ka kama zage-zage amma in kana da hali a ce za ka yi azumin nafila da asuba ka tashi ka yi suhur ɗinka da tuwon semobita miyan ganye ga nama baje-baje a ciki ka tsora da ruwa sannan ka zo buɗe baki ka samu farfesu na kayan ciki da biredin alheri wannan idan aka ce siya mu dawo da ma za ka yi na annabi dauda za ka yi da wannan shi ne tsari alwalidu bin al-mughira yana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙuraishawa kuma yana da majalisansa ta musamman me yasa suka tattaru a wajensa saboda shi wayayye ne yanzu aka samu mutumin da ya tashi a garin nan amma ya je Maiduguri ya yi karatu ya je Kano ya yi karatu ya je Sudan ya tafi Misra ya je Saudi ya je Makka ya je Madina mai yiwa ma ya samu dan dani ya tafi America ya je Ingila to fa tunaninsa daban ne ba za ka hada shi da mutumin da ya tashi a garin nan a ainihin makango kuma in ka bincika ina ya je daga yayu sai alimari wai wanda ya dan tsallaka ma sai shagamu to ai kaga wannan ba za ka haɗa tunaninsa da wancan ba to su suna ganin alwalid bin al-mughira wato wayayyen mutum ne saboda haka shi yasa suka zauna a ainihin falon sa zamu iya fadin haka domin su tattauna na'am lokacin da suka same shi suka ce masa faccamahu ila alwalid bin al-mughira yatadawaluna fi tilka al-kalima shine suna musanyan ra'ayi ko kalmomi dangane da abin da za su faɗa ma annabi. Makala lahum alwalid sai alwalid bin al-mughira yace ajmi'u fihi ra'ayan wahida yace na fahimce ku ku hada ra'ayi guda ɗaya wanda zamu yi ittifaki akai wala taktalifu kada ku kuskura ku saba fa yukazzibu ba'dukum ba'da sashin ku su kare ta sashi wa yaruddu qawlakum ba'duhu ba'da kuma sashin ku su ringa mayar da maganar sashi qalu fa anta faqul suka ce a a kai ka fada saboda kai kafi mu wayewa wa aqim lana ra'aya ka fada mana ra'ayi guda daya naqulu bihi wanda za mu ringa fada Kala sai ya yi dabara, ya ce, Bal an tumfaƙolo asma, ya ce, Ku ku fala ina ji. To shi yasa duk experience ɗinka da iliminka, idan aka haɗu da mutane za a tattauna. Ko da ka san abu ka fahimce shi yadda ya kamata, ka bari sauran mutane su kawo nasu. Musamman kana shugaba kana jagoranci. ka bari sai kowa ya faɗa kai kana gadaran ka fahimci wani abu wani abin mamaki sai ka samu wani da kake raina ki ya faɗi abin da yake yafi karfin naka ya fi naka muhimmanci saboda haka dabara ya yi an haɗu a gidansa a falonsa ana girmama ki amma ya ce ko ku fara faɗa in je Kalu suka ce na ƙolo kahin suka ce za mu ce boka ne, annabi boka ne. Kala, buɗan bakinsa ya ce la, ya ce ba zai yi ba. Wallahi ma huwa bi kahir, ya ce ina ranzuwa da Allah ba boka ba ne. Kaji makiyin annabi ne wanda bai yi imani da ki ba ma yana faɗin gaskiya. Ya ce ba boka ba ne. laƙadar ainihin kuhana ya ce mun ga bokaye iri daban-daban ba ma huwa bi zamzamatil kahini wala taj'ihi ya ce abin da yake faɗa ba gurnani ne na boka ko kuma kalmomin da suke fitowa daga bakunan bokaye ba ya ce ai kuna faɗin wannan magana duk wanda ya zo zai karyata ku nan da nan zai gane karyanku Kalu sai waɗansu suka ce, Fanakulu majnun za mu ce, ai mahaukaci ne. Kala ya ce, ma huwa bi majnun ya ce, Allah sarki, ai Muhammadu ba mahaukaci ba ne, ba mahaukaci ba ne. Lakadara ainihin jununa wa arafnahu ya ce, mun ga hauka iri daban-daban, ba irin haukan da ba mu sani ba. Ma huwa bi khanakihi ya ce, ba shaƙewan hauka ba ne, wala takalujihi ba gaurayuwa irin na hauka bane wala waswasatihi ba waswasi irin na hauka bane wannan ya faɗa mana matakan hauka guda uku ya sa mahaukata da kake ganin su kowa da irin haukan da Allah ya dora masa akwai wani ma in yana abin nan sai a ce wawa ne eh ko a hausance aka ce wawa ne akwai wawa da wawa bai da hankali za a ga wani mutum ya girma shekara arba'in shekara hamsin amma sai ka samu wawa ne bai mallaki hankalin kansa ba sannan akwai gaula kamar yadda wasu ke ce jaki ne ai jaki shi ma bai da hankali waɗannan su yan dama-dama ne tunda kaman wawa kaman gaula wani lokaci za ka ga ana ba su aure amma ba za su yi tsaki da kansu ba domin idan wawa aka ɗaura masa aure kaddara an ɗaura masa aure da wawuya sahoro da sahorama in ji masu littafin magana jari ce ko to da aka daura musu aure sai kasance abu kadan yace na sake ki abu kadan yace na sake ki saki bai yi ba sai iyayensa da gadiyan nasa sun tabbatar da sakin sai dai idan yana yawan fala a samu wani wanda yake kulawa da shi yace in ka sake maganar sakin nan ya dan talla masa mali guda daya yace kar ka sake saboda in an san halinsa wani ana masa haka ba zai sake saki ba kuma ni na lura ma akwai ana samun irin waɗannan 'yan tafaffu ɗin da ake musu aure kafin ka je ya ce ma ya sake ba ya sakewa ashe kaga tafuwansa akan wani abu ne akan aure kan babu taɓin hankali tun da za ga waɗansu suna haihuwa suna hayayyafa ya ce to idan kun ce annabin nan ko muhammadu mahaukaci ne to nan da nan za a gane ku musamman idan mutum ya zauna da shi ya yi mu'amala da shi yace ku sake wata magana ba wannan ba qalu sai suka ce fa naqulu sha'ir to dan haka sai mu ce shi mawaki ne irin mawakan larabawa qala ma huwa bi sha'ir yace ba mawaki bane laqad arafna shi'ra kulla yace mun san waka gaba ɗayansa rajazahu abin da yake rajaz nasa urjuza urjuza shi ne wanda mafiya yawan malamai na fikihu malaman addini suke amfani da shi rajar wa haza jahu da kuma ainihin haza ja haza ja shi ma waka ne na larabci amma wanda yake ma'auninsa wato daban ne misali kaman mafa'ilun mafa'ilun mafa'ilun wancan kuma رجل مستقل مستقل مستقل لئن كعتنا والنبي يعمل kaga yana da bambanci da kifa nafti min zikra habibin wa manzili ko hal gadara shu'ara min mutaraddamin am hal arabta gara ba'da tawassumi akwai bambanci tsakanin ma'aunan na'am wa qaridahu qarid shine kartan waka mutum yana zaune kawai sai tunani sai kawo abu ya na waka larabawa akwai waɗanda suke da fasahar haka mutum kawai yana zaune kamar yadda mutanenmu suke zaune a kan benci mutum ya daga kafarsa guda ɗaya ya ɗora a kan ɗaya kawai iska ta kaɗa ki ko ya ji inuwa kawai sai ka ji ya karto waka ya ce to Muhammadu ba haka yake ba don da haka yake da an sani sannan wa maqbudahu wa mabsuta ya kawo kalmomi guda biyu maqbud shine wakan da yake kurman waka ko dutse ne in aka ce kurman dutse ta ina zaka dake shi ta ina zaka fasa amma in aka ce yana da share za ka iya nuna gabansa da bayansa shine back and front to wannan shine mabasur akwai wakan da yake a sake yake za ka iya ganewa cikin sauki akwai wakan kuma da yake yana ba da wahala kafin a gane shi na ya ce to ko ɗaya babu ba ma huwa bishiyar kuma abin da ya zo da shi ba waka ba ne ina fata ana bi na kalma bayan kalma na'am kalu sai suka ce fana qulu sahir to yanzu abin da ya rage sai dai mu ce matsafi ne kalama huwa bi sahir yace muhammadu ba matsafi bane ba matsafi bane laqad ra'ayna sahara yace mun ga matsafa daban-daban wa tihrahum da tsafin su iri daban-daban fama huwa bi nafsihim wala uqadihim yace annabi kuma ba baya cikin tofin su baya cikin kullekullen su dama a wancan lokaci suna da bangarori guda biyu na tsafi shine annafas sai abu sai abu sai su tofa musulunci ya yarda da tofi idan sunan Allah za kira ko ayin Qur'ani za ka karanta wannan a yi tofi musulunci ya yarda da wannan akwai nasosi daban-daban da suka tabbatar da haka yanzu misali lokacin da mutum ya kwanta ko lokacin da zai kwanta hadisi ya tabbatar mana da cewa idan ka zo ka ɗauki kwarjallenka ko wandonka ka juya wandon ta ciki ka yi bismillah ka kaɗe wajen kwanciyanka to ko an shuka maka ziya za ka da wannan ziyadin da bismillah bayan ka kaɗe za a karanta kulhuwa da falaki da nasi to uku uku mai annabi ya ce mutum zai tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa daga kai har zuwa inda ya sauwaka nana aisha radiyallahu anha ta ce lokacin da annabi bai da lafiya baya iya yi to ni na kan yi in tofa masa a hannu in shashafa masa kun ga akwai tofi sannan kuma tofin ya kasu kashi biyu duk lokacin da za a kira sunayen aljanu da dodanni to wannan kafirci ne amma in dai za a kira sunan Allah wannan tofi ya tabbata na biyu shine al'uqa kulle-kulle ko a cikin falake da nasi a cikin falake an ambace wannan kulle-kulle da su ma mata annafasa ta fil'uka irin tsafin da aka yi ma annabi tsafi ne na kulla abu kuma aka tofa a ciki aka hada da gashin kansa eh gashin kansa da aka samu a cikin matsefinsa aka hada ko da fatan bunsuru ne ko akuya ne ko yaya ne aka je aka hada aka samu tsohuwar rijiya tsohuwar rijiya da babu ruwa a ciki aka sa a can ƙasa aka ɗauki babban dutse aka danne sai da annabi ya kwana arba'in ba ya jin daɗi saboda haka malaman tafsiri suka ce da aka saukar masa da kula uzai yana karanta waɗannan kulle-kullen suna warwarewa tunda za ka iya samun malamin da yake tsafi zai haɗa laya ko guru ya yi tsafi a ciki tunda a yi rufe guru ake yi rufe laya ake yi rufe daga ake yi an san daga ko? alamin baka san daga ba? kai dan agaji fa kai dan gidan malam ba ku san dagogi ba to maliman wai ba su san daga ba amma kuna halattar wajen wa'azi ana bayani amma kun san laya ko kun san guru da ake daurawa kun san maganin bayan ma eh to kai ka musu bayanin daga dan masani bismillah don kai ba san daga ba ko baka san daga ba ai eh amma kun san yan farauta ko kuna ganin yan farauta me ya suke daurawa ana anan din su shine daga kenan eh ko da yake yanzu yan farauta mafiya yawa sun musulunta an tuba amma yan farautan da da yawan su matsafa ne wani zai murza da gansa yana murza da gansa sai ga fararen goro gaya sai ya watsa fararen goro a yi saharu ayunan nasi wattar habuhun eh Qur'ani ma ya faɗa tuntuni ke sa in ka sani zaka iya ganewa a yanzu kamar mutum ne yazo ya murza hulansa yace kawai ya kama bari ya kama bari ya kama bari sai ya murza hulansa yana cirewa haka zai kaga zuma yanzu in zuma ta bayyana ba mai zama a cikin ku har liman sa ya gudu amma kuma zuman tsafi ne dama in yana mu'amala da aljanu ko da menene tunda ba ayan Qur'anin da tace in ka murza hulanka amma ka dama ga ayan da zaka karanta in ka murza hulanka zuma za ta fita to dan haka annabi ba matsafi bane sawa'un ta wajen tofi ko wajen kulli a kulla wani abu qalu fama naqul suka ce to tun da ka kushe abubuwa guda nawa eh guda hudu an ce boka ne ya ce a'a ehem eh an ce mawaki ya ce a'a an ce matsafi ya ce a'a an ce wane ne mahaukaci ne ya ce a'a wannan fa waɗanda ba musulmi ba ne su ya su na kama hana kolo to me za mu fala kala sai ya ce wallahi kun ga inda gaskiya ta fito saboda shi ma ya rasa me zai ce ya ce inna liqaulihi la halawata ya ce lalle maganan annabin nan kun ga Muhammadu gashi da ya tashi a gaban mu a cikin mu amma maganansa wallahi kalmominsa suna da daɗi naka ce halawa yadda ka san wannan halawa da ake sayarwa ana kiranta alawa ko eh to ai kalmar larabci ne halawa kalmar larabci ne idan za a fassara da hausa sai dai a ce abin zaki to abin zaki kuma suna da yawa shi yasa da larabci so suna cewa akwai halawiya halawiya kun san so hatta shago guda ake budewa ko da yake mu ma nan gashi an zo an fara ice cream in ka je wajen ice cream zaka gani ga red ga blue ga maroon ga wane ne eh to amma so larabawa suna da halawa iri daban-daban sukan akan bude shago guda daya a samu halawa kaman guda 20 wanda kake so sai ka saya sun ce yana ƙara ƙiba su suna jin daɗinsa amma yana lalata haƙori shi yasa da yawansu za ka ba su da haƙwara haƙorinsu ya lalace ƙwarai da gaske na ya ce to maganan muhammadu maganansa tana da daɗi wa inna alaihi la tilawa ya ce kuma akan maganansa idan da za a auna wato akwai fenti mai kyau don tilawa fenti mai kyau kun ga kalmomin hikima ya fada wa inna aslahu la azqum yace asalin sa yana da dadi in aka ce azaq shine kamar ruwa ruwa mai dan sanyi mutumin da yake jin yunwa sai aka bashi jollof lafiyayye da ɗan nama a ciki ko aka ba shi tuwo da miya mai kyau sai ya naɗi abincin nan bayan ya naɗa sai aka kawo masa kunun aya mai zaƙi ko kunun zobo mai daɗi ina faɗa fa ba zan ta da kwalayin mutane ba ne eh da mutumin da ya ci wannan abinci ya koshi ya samu wannan kunun aya mai sanyi ko zobo mai sanyi ya ɗora a kai ga Allah ya zai ji to shi ne la'azukun abin da yake fara ke wato maganan annabi yana da zaƙi yadda yake fisgan mutane ya ce wa inna far'ahu la jana ya ce kuma wato tushen kenan yana da zaƙi ko yana da daɗi sannan kuma reshen maganan annabi abin tsinka ne kamar yayin itace yanzu mutumin da ya je bishiyar alilliba ko bishiyar tsada ya ake tsinkan tsada eh ya ake ɗiban ya'yan alilliba to mu dawo gwaiba idan ka je za ka ɗibi ‘ya'yan gwaiba ya kake ɗiba a gani ina jin duk wannan ba ku sani ba ko ba ku san yadda ake yi ba to yana da kyau ku je ƙauye ku ɗan kwana biyu kuna tambayin su wato mutum zai dubi waɗanne ne suka nuna duk da kasancewa na san alilliba a da mutum zai je ya samu bishiya sai ya karya gaba daya idan ka zo sai ka zaɓe amma daga gani idon ka zai gwada maka cewa mafiya yawa ya nuna tsada babu yadda za ka yi ka ɗebo tsada da yawa saboda bishiyan ma akwai ƙaya me ya kamata ka yi shi ne tsinka za ka rinka yi to shi ne lajana duk abin da za ka tsinke shi wato kana gani ana miko maka sai ka tsinka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane idan suna so su yi sadaka da dabino sai mutum ya yanko nonon dabino daga gidansa sai ya zo ya makala a masallaci saboda haka wanda ya fito daga cikin masallaci yana son ya ci dabino sai ya tsaya ya tsinka ya tsinki abin da zai tsinka sai ya ci sai ya sha ruwa ya kama hanya ya ci shi lokacin ma ba su da aljihu balle ma a sa aljihu eh kwatankwacin haka ne in ka je makka ko madina lokacin da aka zo ana azumi ko kuma goman farko na watan zilhijja a goman farko na watan zilhijja a kowace rana tsakanin magariba da isha'i sai kaga ana kawo kayan buɗe baki masallaci za a zo a shimfiɗa leda tsakanin sahu da sahu su suna barin ga saboda mutane za su iya zama a nan waɗansu za su zauna a nan ledan na tsakaninsu sukan zo su jajjefa wani lokaci sukan ɗauko dabino mai tsada na musamman wanda za su zo suna bi layi-layi to guda ɗaya ko guda biyu ake ɗaukawa amma kaga ɗan najeriya sai ya ɗauki bakwai eh shi yasa wani idan ya ga ka ɗiba da yawa ma sai ya ɗauko sai ya je ya koma da baya je ya ɗauko leda guda sai ya baka ya yi maganin ka gaba ɗaya don a kawo aka miƙa maka ka tsinta za ka yi ka ɗauki ɗaya biyu uku mai yiwa in ya wuce wani ma zai zo da wani abu daban sai ka ɗauki ɗaya biyu uku ka bar mana gaba amma ka ɗibi bakwai modibo ina za ka yi ya sa sai a ɗauko leda guda sai a ajiye maka ba shi ke nan ba Allah ya kyauta na'am saboda shi dan Najeriya bai saba da haka ba da yanzu za a zo masallacin nan a shimfiɗa leda a zo a saka abin nan mutane da yawa suka kwasa aljihunsu za su sa da irin abincin da ake bayarwa a take away wani in an bashi sai ya karbi dobul ko guda uku sai je ce gidansa kar su yi girki zai kawo musu na masallaci wani lokaci har masu rabo ma yan agaji su ma sai su ajiye nasu na'am to kun ga ya faɗi kalmomi masu muhimmanci dangane da alkur'anin da yake ji annabi yana karantawa da yace wa ma antum bi qa'ilina min hadha shay'an yace wallahi ina faɗa muku babu maganan da za ku faɗa akan wannan illa urifa annahu batil ya ce face laraba sun gane shirme ne kawai saboda haka muna da kalubale abinda ya jaddada musu kenan muna da kalubale kafin mu rusa qur'anin da yake karantarwa ko yake karantawa za mu sha wahala sai dai ga abin da yace wa inna aqrabal qawli fi yace mafi kusanci abinda za mu fala li an taqulu sahir sai dai mu ce shi matsafi ne kawai ja a bi ƙaulin huwa sihir ya zo da magana wanda yake akwai tsafi a ciki yufarriqu bihi bainal mar'i wa bi yana rabawa tsakanin mutum da ainihin mahaifinsa saboda in ka karbi musulunci mahaifinka bai karba ba dole a samu sabani idan mahaifi ya karba da bai karba ba yana da wayo dole ya balle wa bainal mar'i wa akhi ko tsakanin mutum da dan uwansa ana iya samun sabani wa bainal mar'i wa zawjati ko tsakanin mutum da matarsa wa bainal mar'i wa ashirati ko tsakanin mutum da danginsa fa tafarraqu anhu bizalim sai suka ce to maganar da zamu dauka kenan to da suka ce annabi matsafi ne abinda suke nufi da tsafin shine kan juya hankalin mutum tunda zaman tsafi mataki-mataki ne yanzu duk mutumin da zai zo ya iya lallaba ya iya jawo hankali to larabawa suna ce yana da tsafin lallaba yana da sihirin lallaba amma duk abin da za a hada da aljanu a canza al'amura wanda yake ya kai ga kafirci wannan kafirci ne kamar yadda Allah ya ambata cikin Qur'ani واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا saboda me kun san duk farkon ayan duk jumlolin da suka zo ba ambaci sihiri ba duk maganan kafirci yake ana kore kafirci ga barin annabi Sulaiman shi abinda Allah ya baki ya zamo ya samu iko ya mallaki mutane ya mallaki aljanu da iskoki ya mallaki dabbobi mu'jiza ce kai ma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka karama a irin wannan za ka iya mallakar mutane yanzu kamar waɗansu 'yan siyasa suna da daɗin baki waɗansu ai da daɗin bakin su suke jan mutane mun muku alkawarin kaza mun muku alkawarin kaza sai sun hau sai su kasa kasau kuma duk yaudaran da ake a Najeriya mutane su riga sun gane yanzu inda za a rinka yin zaɓe tsakani da Allah da su waɗanda ake zaɓen za su gyara halinsu saboda yan mutum ya zo mana daɗin baki muka zaɓe ke shekara hudu sai ya zo ya ce a zo a sake zaɓensa ai za mu auna ya cika mana alkawari ne ko bai cika mana ba eh daga nan idan na girbewa ne mu girbe shi idan na kwarfewa ne mu kwarfe shi sai a kawo wani idan ya ga abin da ya faru ga wancan shekara hudu shi zai gyara in bai gyara ba bayan shekara hudu shi ma sai mu kwarfe shi sai a kawo wani to amma sai ya kasance mafiya yawa zaben da ake yi sai ka samu babu gaskiya a ciki babu adalci a ciki saboda rashin gaskiya yana yin yawa Allah ya sauke na'am to karin bayanin da zamu yi a nan su waɗannan kafirai ga abin da suka tattauna kuma ƙarshe sun ɗauki cewa kawai su ɗauka manzon Allah matsafi ne yawwa kowa ya zo birnin makka sai a ce fa akwai wani matsafi kai a hankali da shi akwai wani mai sihiri kai a hankali da ke kada ya sihirce ka don zai raba ka da danginka ko zai raba ka da matarka ko zai raba ka da mahaifinka ko zai raba ka da ƴan uwanka ko ɗan uwanka to sai kowa ya tsorata duk da kasancewa akwai waɗanda su ba su gamsu da abin da aka yi ba shi yasa dimadil azdi dima daga kabila uddu shanu'a lokacin da ya shigo makka ai irin wannan aikin hajjin a lokacin aikin hajji yana shigowa sai ya hadu da waɗansu tawaga sai suka ce bima kai mun san ka kana rukiyya kai mai magani ne to kai a hankali akwai wani dan uwan mu mahaukaci hauka ta dan shafe shi yawa baya jin magani in kun hadu da shi ba kai a hankali ba zai gama da kai duk mai maganin da ka hadu da shi kace masa abu kaza ya fi karfinsa to zai jarraba ya gani sai dimadi sai ya ce to ni na ganin babu matsala wane shi wane shi ai na fi karfinsa kaza kaza kaza kaza suna kokarin su kange mutane gabarin annabi waɗansu kuma suna neman annabi da kansu shi yasa dimadul abdi ya je ce a gwada masa wane ne muhammad din nan can da aka hango shi aka ce gashi ya je ya same shi ya ce muhammadu a cikin birnin makka sai ce an bani labari cewa kana da ciwon hauka ya ce ni kuma Allah ya hore mun magani ka mini bayanin haukan nan zan baka magani in mai warkewa ne za ka warke saboda ni na yi magani wa mahaukata da yawa sun warke aka ce buɗan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga ya saurare shi duk maganganun da ya faɗa yanzu kai liman a zuwa ce kai inda mahaukaci ne ai kaza kaza ai kafin ya rufe bakinsa zaka mangare shi ya ma manzo Allah ya saurare shi shine aka ce annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu babu wa nastaghfiruhu babu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu sayatallaki man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له bai bar annabi ya karasa ba sai ce ka sake maimaita mu sai manzo Allah ya ce masa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa kuma muna girmama shi duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye duk wanda Allah ya batar ba mai ainihin shiryar da shi sai da ya maimaita masa har sau uku ya ce lallai na ji maganar mahaukata da yawa amma ban taba jin irin wannan ba wannan ai ba hauka ba ne ta kun ga ya yadda ai su suna kange mutane Allah tabaraka ta'ala kuma sai ya sanya su su ne da kansu suke gwada a nemi annabi shine a lokacin ya karbi kalmar shahada ya karbi addinin Allah to amma da yake mai magani ne kowa tsoron sa yake ji eh sai wadan suna ta jin mamaki yaya aka yi haka wato gaba da gabanta shi ma ya haɗu da wanda ya fi karfin su kenan alhali abinda annabi ya zo da shi mu'jiza ce ba za ka iya kashe shi ba duk yadda ka yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala abin da makaranta yana cikin ibnu hisham wa akhrajahu aidan al-baihaqi wa abu nu'aym fi dalail wa ghayruhuma wa tufidu ba'd riwaya akwai waɗansu riwayoyi da suke mana karin bayani annal walida cewa al-walid bin al-mughira lamma radda alaihim kullama aradula lokacin da ya mayar musu da dukkan abin da suka bijiro masa na abin da za a faɗa akan annabi ya ce ba daidai ba ne. Ƙalu, arina ra'ayaka allazi la gada da tafi, a ƙarshe suka ce ka gwada mana menene ra'ayinka, me kake fahimta, wanda yake babu matsala a kai. Faƙala lahum amhiluni, ya ce ku mun jinkiri, hatta ufakkira fi zalika, ya ce sai na je na yi tunani. Domin abin da wannan yaro ya zo da shi Muhammadu, abu ne wanda yake mai girma ku bani ne ma in yi tunani fazallal walid yufakkir aka ce ya dauki lokaci yana tunani wa yufakkiru yana tunani kwana da kwanaki wallan suka ce kwanaki uku sai da ya kwana uku tukuna kafin ya zo ya ba su amsa hatta abda lahum ra'ayahu allazi zukira anifan shine a karshe ce to ni na rasa menene zamu ce zamu ce Muhammadu yake yi illa iyaka mu ce tsafi ne kawai tunda in kai wasa duk abin da ka zo da shi to zai kashe ka eh zai kashe ka zai juya maka tunaninka na'am wa fil walid to dangane da al walid bin al mugira wannan tunanin da yayi da aka bar shi shine wato sole administrator ko kuma sole arbitra wanda ya yanke hukunci shi kaɗansa ya ce ga abin da za ku ce sai da Allah ya saukar da ayoyi a kansa ba bar shi ba wafil walidi amdalallahu ta'ala 16 aya akan alwalid bin al-mughira da abin da ya aikata ma annabi sai da Allah ya saukar da ayoyi guda 16 a kansa min suratul muddathir a cikin suratul muddathir من الآية إحدى عشرة إلى ست وعشرين آية tun daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta ishirin da shida wa fi khilaliha sawwara kayfiyata tafkiri kuma sai da Allah ta'ala yayi bayani ya suranta yadda al-Walid bin al-Mughira yayi tunani yace innahu lalle shi bai ambaci sunansa ba saboda Qur'ani bai cika ambaton sunan mutum ba a wajen mummunan abu saboda kar abin ya bi zuriyarsa to wajen kyakkyawan abu kar a ɗauka cewa shi kaɗai ne ko da kyakkyawan abu ne in aka ambaci sunan mutum to za a ɗauka shi kaɗai ne ayoyin Kur'ani kuwa sukan zo ne akan cewa duk wanda ya yi kyakkyawa to ayoyi kyawawa za su bi shi duk wanda ya mummuna to sakamakon munanan ayoyi za su bi shi Ubangiji ta'ala ya ce innahu lalle fi alwalid bin al-mughira ko yadda al'amari yake hakkara yayi tunani wa qaddara ya qaddara fa kutila amma ubangiji ya tsine masa kai fa qaddara yadda ya qaddara wa mutanensa ga maganar da za su faɗa domin su lalata da'awan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun makotela kai faƙaddar sa'an na Allah ya sake tsine masa wato yadda ya ƙaddara sun ma nazara sannan ya yi nazari ya yi tunani sun abin da ake nufi da annazar shi ne mutum ya zo ya yi nazari kamar yadda mu ma muke faɗa da hausa kafin ya yi karatu zan zo yi nazari yana da kyau malamai su rinka nazari don zai taimaka musu daidai abin da na lura idan ana aka yi nazari da yawa da wani lokaci layi da ya layi biyu layi uku kawai za a zuwa karanta mutanen mu na yanzu ko sun fi son a yi shafi guda amma mu da yadda muka yi karatun zaure a wajen malamai da yawa layi da ya layi biyu za su ce ya yi sa yau za ka je gobe za ka je jibi za ka je banda alhamis da juma'a da duniyan ta daɗa matsewa sai suka sake ba da alhamis suka cire juma'a saboda malam yana hutawa a ranar juma'a ka dubi girman littafin muktasar khalil za ka zo kana ɗaukar layi layi to shekaru nawa za ka yi kafin ka sauke irshadu salik ila ashrafil masalih ko matanu risala na alqirawani ko littafin iziya in kana ɗaukar layi da layi biyu ai za ka dade kuma karatu ya fi zama ko masu hadda da ake faɗa na shekara guda ko na wata shida idan da baka yi haddan ba baka yi sa a ce a cikin wata shida ko shekara guda ka gyara ba yana da wahala ba wai kwata-kwata ba zai yiwu ba ne a a sai dai in ka samu mutane ɗari za ka samu casa'in da biyar dama sun yi hadda ba ta zauna ba ne ana iya samun gifted waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su to amma yanzu ko a cikin mu da muke zaune mutane nawa ne gifted wanda in an faɗi abu sun haddace kenan kuma har su mutu ba za su manta ba gifted ma sai dai ka ce za a samu a saudi amma ba a najeriya ba yadda kowa yake buge da manyan da kanana tunda yanzu yaro za a aike shi ya je ya sayo magi amma in ya tashi in ya je shago sai ya ce wallahi ya manta abin da aka aiko shi ya saya eh an ce ka sayo magi kuma fa yana jin yunwa saboda yan hanyar abincin zai ce amma wai ya manta to kai kuma idan ya zo shagonka malam umar ko malam awal ne mai shago sai ka ce to shikenan kawai ka dube shi ka dubi yanayinsa sai ka dauki minti ka baki sai ya je gida sai a daka shi a ce dawo da minti in ba yi sa'a ba uwarsa sai ta rufe kai ta biyo ki ta ce ba fa minti za a baki ba malam awwal magi za a baki sayan wanda aka aike shi ya sayo magi ya je karbo biskit ko kuma minti to wannan wani gifted ne zai zamo ta za a iya zamo gifted eh ai gara ubansa ma za a ce yana da uzuri domin saboda me saboda yadda zai rike gida yadda zai kula da shi mai yiwa yaron akwai yayunsa akwai kallonsa akwai maza akwai mata sannan kuma ga waɗansu masu matsaloli iri daban-daban. To, in an ce ubansa ya gagara haddace abu, wannan ai ya cancanta domin yana da uzurori, amma yaro ƙarami wanda bai san ma ina duniyan ta dosa ba, shi ba don yana je ana ce azare ba ma an kace a wani gari yake bai san a garin da yake ba. Amma ka aike shi ya yi shirme. Allah kyauta. Saboda haka, innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar akwai wata kira'a da al-husari yake karantawa innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutil kayfa qaddar wato akwai wuraren tsayawa a cikin alkur'ani wanda ana ganin in magana ta cika za a iya tsayawa wajen. Eh, innahu fakkara wa kaddar fakutil, kai fakaddar, fakutila, daban ne, kai fakaddar, sun makutil, bi ma'ana sun makutila kai fakaddar. Sun manazar sannan ya yi nazari, sun ma'abasa sa'an nan ya ɗaure fiska wa basar ya ɓata rai, sun ma'ada bara sannan ya juya baya wa takbar ya nemi girman kai faƙala in haza illa sihirun yautar ya ce abinda muhammadu yake ba komai ba ne face tsafi ne wanda ya tsamo in haza illa ƙaunul bashar abinda yake faɗa na ayoyin Kur'ani maganan ɗan adam ne matsafi mai wayo ba maganan allah ba suratul muddatir to an kaje har zuwa aya ta 25 ko ta 26 in hadha illa qawlul bashar fa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ba'da an ittafaqa al majlis amma dai bayan wannan majalisa ta al-walid bin al-mughira sun yi ittifaki ala hadha al-qarar a bisa wannan abin da suka tabbatar aka zo fi tanfizi sai suka ci gaba wajen zartar da shi fajalasu bi sublin na suka karkasa kansu suka zauna a hanyoyin mutane kina kadimu lil mautim lokacin da suka zo aikin haji na shekara wala yamuru bihim ahadun illa hadzaruhu iyya babu mutumin da zai zo ya wuce face sun masa gargadi dangane da Muhammad sun ce matsafi ne abin da yake faɗa tsafi ne in ka hatsu da shi karka saurare shi in ka saurare shi zai gama da kai su kuma mutane sai su so su saurare shi tun da an faɗi haka wa zakaru lahum amra kowa ya shigo za su faɗi al'amarinsa to wannan kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki annabi waɗansu suna isar da saƙonsa ta inda ba sa tsammani eh yasa duk mutumin da Allah ya bashi dama ya bashi ɗaukaka to karka masa hasada karka ji haushinsa in kullum za ka je kana ambatonsa to fa kana daɗa lagaki ne kana ba ta lokacinka ne kawai na'am amma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kun ga manzon Allah fa karaja yatba'un nas fi manazilihim tunda Allah ya ce fasad da bima tu'mar wa a'rid anil mushrikeen to sai annabi ya kasance yatba'un nasa yana bin ainihin mutane fi manazilihim a gidajensu yana faɗa musu saƙon Allah wa fi ukaza haka ma a kasuwan ukaza kasuwar ukaza wa mijanna da kasuwar mijanna wa zilmaja da kasuwan zilmaja waɗannan waɗansu manya-manyan kasuwanni ne a kewayen maka yanzu kaman a nan za a ce akwai babban kasuwa akwai kasuwan kaji ko babu kasuwan kaji ina kasuwan to akwai yan awaki oh ita ta eh akwai idan kana son ka sayi dabban da za ka yi lahiya ko suna ko menene akwai kasuwa ta musamman da za ka je idan kana son kaji hakan nan maganin mura akwai a kasuwar kaji inda za ka je idan kana son tufafi da menene akwai kasuwan da za ka je to ina ganin waɗannan za mu iya ɗaukar su a matsayin manyan kasuwanni haka babu laifi akwai wata kasuwan ne ma bayan nan a zai haka haka ne tun da kun ga an ce ma annabi fasda bi ma tumar ka tsage gaskiya da abin da aka yi maka umarni ma kowa da farko annabi ya faɗa madanginsa to yanzu kuma ya fito duniya yana fada shi yasa yake bin mutane gidajensu kuma yake zuwa kasuwanni mafiya yawa masu zuwa cin kasuwanni mutanen ina ne ba mutanen gari bane ba mutanen gari bane abinda zai baka mamaki zaka ga kauye duk mutanen garin da gidajensu bai wuce a lissafa ba amma idan Allah ya sanya musu albarkan kasuwanci sai ga kasuwan hatsuwan da ake yi har wani lokaci ana ba da labari lokacin da duniya take zaune lafiya da kasashen waje ma suka shigo su ci kasuwa idan aka watsa ya kabar mutanen garin sai ga duk bai wuce kallon safa su da yatsun hannu ba to haka ne annabi ya yi amfani da kasuwa kasuwannin larabawa wajen isar da sakon Allah na'am amma abin da zai baku mamaki lokacin da ya tsohon ilallah annabi yana kiran bayan Allah zuwa ga Allah wa Abu Lahab amma kun ga Abu Lahab wara'ahu yana bin annabi a baya duk inda annabi ya je yana bin bayansa ya kulu yana cewa la tuti'uhu kar ku masa biyayya kar ku saurare shi fa innahu sabi'un kazzab yana ce musu mai sabon addini ne makariyaci ne to su kuma suka saurara suka tambayi sauran mutane sai a ce ba makareci bane sukan ce waye wannan sai a ce ai kawunsa ne ai baffansa ne suke subhanallah me yasa yake zubar da mutuncin sa haka saboda duk wanda ka ce makaryaci ne aka tambayi wanda suka san shi suka ce ba haka bane to kai ne mutuncin ka ya zube shi kuma Abu Lahab yayi haka ne saboda ayoyin da aka saukar din nan bai ji dadi ba da shi da matarsa ai akwai lokacin da lokacin da aka saukar da ayoyin matarsa ta ce muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu abaina ta zo cikin bacin rai da aka ce tabbat ya da Abu Lahab abun nan tabbat ya da Abi Lahab wa tab ما أغنى عنه ماله وما كفى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد shine da aka faɗa mata ta kamo hanya ta zo ga annabi yana zaune tare da Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu tace ina yake saboda bata gan shi ba a kwarai da gaske tace ina yake na ji labarin yana zagi na ta yi amfani da kalmar hija, hija kuma a larabci shi ne, wato mawaƙi ya zagi mutum. Duk waƙan da za ka yi ka zagi mutum ana kiransa hija'i. Eh, kaman Hutai'a, Hutai'a da ya kalli matansa, yana son ya zage ta, ya ce, Wata ftahu lakanat kama laura aitahu ta haftahu baban minan nari yuftahu. kace kin bude baki kawai wangalan haka sai kace wutan jahannama da waka abin da ya faɗa mata kenan ya cakka masa magana yasa zamanin Umar Hutai'a sai da ya sanya shi yasa aka tona rami aka sanya shi a ciki ana zura masa abincinsa yana kashinsa a wajen domin ya dauki darasi bayan ya fito ya ce ya tuba ba zai sake zagin mutane ba shi ba wanda bai zaga ba saboda ɗan iska ne can tagariya har uwarsa ma sai da ya zaga shi yasa aka samu wanda ya taka shi shine irin su Umar dan Khattab aka ce masa har uwarsa yace kai yace to wannan ba wanda zai bari yace bari ku gani shine ya tunani me ya kamata a yi yace a tona rami a sanya shi a ciki ba dai kashe shi ba amma sai a zura masa abincinsa ya fitsarinsa da kakinsa da ya kwana ɗaya kwana biyu yace don Allah a roƙa eh a roƙi sayyidina Umar aka roƙi sayyidina Umar ya fito da ke ya ce kaya alkawari ya ce na yi alkawari ba za ka sake zagin kowa ba ya ce ba zan sake zagin kowa ba ya ce to additionally ko in addition ya ce tun da na san waka wani abu ne wanda yake kaman wato mutum yana da abu in ka hana shi fitarwa to akwai matsala yanzu yaro in aka ɓata masa rai ransa ya ɓaci yaro yana so ya yi kuka ka hana shi kukan nan zai zama masa cuta lokacin da aka hana yaro kuka ya yake yi mala usman yaran gidanka suka ga ya suke yi a za ga yaro yana wani kamar eh to kamar shi ya fashe kamar shi ya fashe in ya fashe kara rashe shi ka bashi hakuri ka bashi minti amma ka bar shi yana ta haɗe abin akwai matsala to duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa basira irin wannan na cin mutuncin mutane ai ga su suna fitowa a rediyo yau za su fito gobe za su fito jibi za su fito gata za su fito ba sa gajiya kuma da yawa za ka ji cin mutuncin mutane suke yi shine sai ya ce to zan dauki kuɗi mai yawa in baka na sai bakinka daga nan har zuwa alkiyama har ka bar duniya ya ce a ya ce ai babu shugaba khalifa adili kaman ka ya dauki kuɗi ya bashi ya bata shuru can yana zaune aka ce ai Allah ya rasuwa ma khalifa Umar yace yawwa yanzu baki ya budu eh Allah ya kyauta to ummu jamila ta zo tana ce annabi ya zage ta shine Abubakar bin Abi Abi Kuhafa yace bai zage ki ba tace ai wai ya ce wai fi didiha akwai wani hablum min masar yanzu kai kaga wuyana akwai hablun min masad ya ce ban gani ba saboda ai hablun min masad ya sa ke ce hablun min masad min nari na wuta ne bata mutu ba balle ta hadu da hablun min masad to me yawa za mu samu ƙarin bayani nan gaba insha Allah ta'ala wa adda zalika ila an sadarat al-arabu min zalika al-mawtim haka annabi ya ta fama har larabawa suka watse daga wannan aikin haji bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ga da al'amarin annabi wa antashara dhikruhu fi bilad al-arab kulliha wato ambaton annabi ya ainihin watsu a ina fil bilad kulliha kun ga wannan aikin hajjin da suka zauna suka yi mitin domin su tattoshe shi sai kuma Allah ta'ala ya sa gaba ce wanda labarinsa ya dada watsuwa kowa ya koma gida sai ya ce ai akwai wani mutum da ya bayyana ai kaza kaza kaza kowa yana ba da labarin abin da ya sani dangane da manzon Allah da kuma ainihin risalar da aka aiko shi wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi na ainihin yadda Allah ta'ala ya sahale wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musulunci ya ainihin yadu to amma so larabawa da suke cikin gari sai labari ya ta iso musu cewa fa wannan mutumi da suke kokarin taka shi al'amarinsa fa ya gawurta a cikin gari ma ga waɗanda za karbi addinin Allah da suka ce to ba za mu kyale su ba duk waɗanda muka fi karfinsu to sai mun gwada musu ikon shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh